alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أما أتى عليه من الجر إنه إلا ذكر العالمين آه سورة يوسف تازو كرشي كينا كما أنك مبارك يسنشي النبي يوسف عليه السلام أنجي عند karshen shi mahaifinsa ya ba da wasiyan cewa in ya rasu a mai da shi gida a masa kabari wajen danginsa kuma aka dace wato ya shekara 24 tare da shi sai yusuf a bayan yarasun kuma aka kai shi gidan kuma aka dace ran da aka kai shi rannan ma abokin ayyukansa isu shi ma rannan ya rasu sai aka musu kabari daya aka musu jana'iza daya yusuf ya dawo ya shekara ashirin da uku bayan baban nasa shi ma da yusuf alaihi salam to shi ne sai yake roƙon allah allah ya ba shi mulki ya ba shi komai da komai zuga babin da yake ne bayan wannan allah ya sa ya mutu yana musulmi ta wani zalewa ya ga walikini bis salihina shi ne sallaji zaki mai bagi nuhi lake ya rasu wallahi wannan fa wato labaran gaibu ne wanda muke maka wahayin ya rasu wallahi lokacin da suke maki ja su yi maki ta annabi yuzu farkon kisan nan ai baka wajen amma ga yin ka bai ta filla filla kama da man ka kai saboda wahayin nan da muke maka ya rasu wallahi kuma inda kake so cewa kowa ya musulunta wa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa aya shi kadai a ganshi a ga ayan Allah imani ya isa sallallahu alaihi wasallam to amma gashi ya zo yana kira ba su amsa ba ga qur'ani an kawo yana wa'azi sun ji su amsa sai Allah yake ba shi hakuri ai ya rasulullahi yanda kake duk kwadayin cewa sai sun musulunta amma aksana zara sai mu'minina duk kokarin ka da kuɗin ka su musulunta nan yawancin kafirin maka nan ba za mu'mini ba ya rasulullahi wa ma tasaluhum alaihi min najr kuma irin wannan kai kokarin kana so ne ka kyale su fadawa wuta ka jawo su ka kawo su aljanna a irin wannan aikin ma ai mutum yayi ya kamata a biya shi lada ne da Allah ko kana bakin hanya ne mota za ta kaɗe ka wani ya jawo ka ya hana mota ta kaɗe ka ai ya kamata ka biya shi ko balle za ka faɗa jahannama wani ya jawo ka hana ka faɗuwa ai ya kamata ka biya shi wa kuntum ala jahotin min fa anqalakum minha da ana bakin za a faɗa ne mu zuwan manzon Allah za aka ceto mu faɗa wuta inji Qur'ani sannan kuma kana neman mota yanzu in zaka tafi ka je tafiya kana neman ka dawo garinku to ba zai ka biya kuɗi ne wata ɗauko ka ya kawo ka garinku ya dawo ka gidanka to wanda zai ɗauke ka ya gidanka na aljanna ai ya kamata shi ma ka biya shi to mun Allah ya haɗa shi duka min ya haɗa shi ne ya hana mu faɗa wuta kuma shi ne ya jawo mu ya kai mu gidajen mu na aljanna ai ya kamata biya shi ko Allah ya ce wa ma tas'aluhum alaihi min ajri ya rasulullah ba ka bukatun su biya ka wannan abin da ka musu ba ka bukatun ba ka ba ka tambayin su biya ka abin da ka musu nan ka musu kai ka aika da aikin Allah ne Allah ne aiko ka don Allah ya riga ya mai da kai rahama wa talikan bayin sa gaba da wa ma asan naka ila rahmatul lil alamin da ka aiki kake ya rasulullahi in wa illa zikrul alamin lalle wannan qur'ani da ai kayantawa da wannan aika da muka aika da shi rasulullahi in huwa shi dai zikrun wani abu ambato ne yin wa'azi lil alamin wa duniya gaba daya idan kowane annabi ana ya zuba ga ila qawmi ila qawmi ila qawmi a shi manzon Allah wa duniya ne ga ma sallaka illa rahmatul alamin wa ma sa illa ka bana bashiran wa nabiyyin sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake aka kabirin annabawa a baya aka kawo da aka zo kan shi aka ce sai ya nasu ina jami'an sallallahu alaihi wasallam da shi aikansa ne an bato ne da wa'azi wa duniya gaba daya kuma alhamdulillah yanzu duniya ta shaida duk duniya ba wanda yake shakkan musulunci addinin Allah ne ba wanda yake shakkan Muhammadu manzon Allah ne ba wanda yake shakkan Qur'ani littafin Allah ne sai dai wani abu ba ya sa a ƙi imani ba amma dai ba wai ana shakkan shi manzon Allah bane ba wai ana shakkan shi addinin addinin Allah bane ba an shakkan Qur'ani da shi Qur'anin Allah bane ba wannan shakkan sai dai mutum ya zama dai ya ƙi saboda wani abu ba don dai wai yana shakka abu don duniya ta shaida manzon Allah manzon Allah ne ta shaida musulunci addinin Allah ne ta shaida Qur'ani littafin Allah ne
وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من آية في السماوات يدمرون عليها وهم عنها معرضون إنا يوى يوى آيوين إن جاء الله fi samawati sama da ƙasa ga ayoyin Allah nan suna gani suna tafiya suna ganin ayoyin Allah amma hum an hamoyi zuna sai dai kuma sun kawar da kai gabarin ganin ayoyin Allah kamar da farko babban ayan Allah ne Muhammadu ai wanda ya ga ne Muhammadu ya isa aya ya ga ayan Allah ya bi Allah ya imani da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban ayan Allah kenan shekaransa arba'in a makka bai taɓa zuwa karatu wajen wani malami ba kai ya ishe gaba dai manzon Allah baya rubutawa baya karantawa ta saboda isa ne ya wuce nan ne ai ina ga ana bata hannu ana so a rubuta ko ana bata takarda ana bata takarda ana bata kokolwa ana so a haddace abin da ana kan so a haddace baka samu malami kawan malamin manzon Allah bane shi malaminsa Allah wa Allah maka malan ta kun ta'alam Allah ne ya ɗauki nauyin sanin da abin Allah ya sanar da shi kuma ana rubuta don kar a manta ne shi Allah da ya sanar da shi din ya ɗauki alkawarin zai sanar da shi ko ba zai manta ba sanuku yi ga falatansa saboda haka bai da bukatar rubutawa bai da bukatar karantawa kai ne wannan da Allah in ga mai gida ya zana Yunus kona ana tuka shi a mota bai iya motan ba ne? eh? wani da mai gida a yunus kan a mota da yawa na tuka shi bai iya motan ba ne? ya iya isa ne ta sa sai dai a tuka ba shi tuka ba to manzon Allah ya wuce maganan rubuta ya wuce ne sallallahu alaihi wasallam to amma duk da kuma aya shi ya sa ma Allah ya kawo can wajen sotul an kabudi za ga Allah na kawo wannan ya ta ma wajen muke da duk ɗaya kitabu ya ta kudu biyu minika idan ta mutu luna duk mai neman cewa wani abu kai shi daga gare ka ne to ya yi ta ayan Allah da ba ka karantawa ba ka rubutawa amma ka ka irin wannan ilmi ya rasulullahi lallai manzon Allah manzon Allah ne shekara ba shekarar da aka aiko shi a garin makka ma wanda suka iya rubutu da karatu ba zai bin sha bakwai ba a garin gaba daya ko baya cikin su sallallahu alaihi wasallam amma ya yace yana masu rubutu ku zo ku rubuta ya ba da labarin kafin duniya ma ya abun yake kafin a yafi duniya ya abun yake kuma da aka zo hakan duniyan da Allah ya fara halitta ya ya fara halitta ya ba da labari ya ba da labari ya kawo annabi wani ya zo ya ce kaza an ce masa kaza an halaka kafirai an yi an yi da muminai ya wuce ba wannan nan ba kai har a zo labarin kan sallallahu alaihi wasallam kai har a wuce a baka labari har tashin kiyama dan aljanna ya shiga aljanna Allah sa da mu dan wuta ya shiga da Allah kiyaye mu da Allah wannan labarin kan in ba don Allah ne masa wayin sa ina ya samu ashe dole manzon Allah manzon Allah ne kuma shi Qur'anin nan yanzu akwai wasu ayoyin guda duk na hanyar fasar su zo ba yanzu in wannan da muka karanta a zamanin sahabbai bayan zama da wuce wani yanzu ya ce Allah wa alamu a wuce Allah ya ce ina yawan yawan ayoyinmu suna wucewa daga sama da ƙasa amma sun kai daga ba su imani ba a ƙasa dai ga sunan ana ga Allah a ƙasa amma a sama a lokacin ba a yi tsammanin kafiri zai hawa sama ba balle ga an Allah a sama lokacin ɗan sama duka mummune ne mala'iku su ne a sama da haka duk mummune ne to amma an ce wani alamu duna wanda wayun aksarun billahi yawancin masu rin ayan ma ba su imani da Allah ba Allah ta kashe mu da alheri ashe wannan ayan tana ba da labarin jirgin sama zai zo kenan jirgin wa zai so kafiri ma zai hau jirgin sama ya ga ayoyin Allah a sama amma yana shan giya da Allah ba a ta gaskiya ba hana muri duna da Allah ne za tambaye ka da musulmai da kafirai suwa suka fi yawan hawa jirgin sama ashe wa bayan abturin billahi ashe yin zuwa zuwa ayoyi ba wasu imani da Allah ba to irin wannan ayoyi in ba Qur'an in ba lokacin ya zo ba sai da ta Allah ala ma wuce kaman wal bahr masjur kawan zai fetur sai da ta Allah ba san da ga faɗa ba wai kogi na konawa an san ruwa ana kashe tashi shine ko sai ba ya shiga wani kogi ko shi kuma na konawa ne to ba don fesin ya zo ba ya za a yawa wannan ake nufi ta hawa ƙur'ani yake don kasancewa littafin Allah ne shi ƙur'ani daga saukansa mujiza wanda yake karɓa alaihi salatu wassalam baya karanta baya rubutawa har ma yana gaggawan maza maza yana karɓa don ya samu ya haddace Allah ya ce a'a ka karɓa a hankali mun ɗauke maka za ka rike shi yana cewa a can sofi kai matuko la su biyu mil kiyama la ta yi ta yake ta ajalabi inna alaina jam'a wa qur'ana kai za ka fita yi qur'ana inna alaina bayana duk Allah ya da kinoyin wannan sallallahu alaihi wasallam to sai ya kira masu rubutu su rubuta su ma masu rubutun da ake ake rubuta lokacin malamai ne ba su da bukatar su yi digo ko su yi wasali sai wata kai gundarin ne kawai misali kamar iyaka na gudu ce ta za ka iya karanta da ataka bi addin saboda ba digo ba wasali suna gundarin kai su ta saboda su sun wuce sun wuce sun karfin su yi digo da wasali dan da ka kwanakin baya kuma in yanzu suka rubuta wani lokaci sai Allah ɗaure kayansa an rubuta an rubuta ayoyin ya rike ya haddace ya je gida gari ya waye ya bude inda ya rubuta blank ya ɗauke ya taba haddan babu sai ya kawo ƙarajen manzo Allah ya sai ya ji ayoyin da na karɓa ba na yi ƙoƙari na haddace na rubuta amma na duba inda rubutan babu rubutun na taba haddan babu sai annabi ya ce maza eh ai Allah ya ɗage kayansa ne ashe kenan da haka aka bi Qur'ani suka tara shi amma ba a tara joje guda ba sai bayan manzon Allah ya bar irin wannan rayuwa sallallahu alaihi wasallam aka yaƙi ridda aka samu wato shahadan ma da yawa aka suka yi shahada sai na umuru sai za su da abakar ya ce aka yi wa manzon Allah ya kamata mu rubuta ƙur'ayin nan mu ajiye in ba haka ba irin wannan na faruwa aka ce aramomi sun ƙare fa to shi kenan ba ƙur'ani ya ƙare kenan ba wasu zuwa ba su same shi ba ya kamata mu rubuta mu ajiye don masu zuwa sai na abakar ya buji ya ce mu kai ɗin kai ne za ka ba ni shawara in yi wani abun da annai bai ce a yi bai yi ba wallahi ba don kai bai da abin da zan yi da kai ya ce wallahi wa khairun wallahi alheri ne amma allan da ya nuna a ya kama da nuna maka ita bai bar shi baya da bi abba ka a kira umaru a kira shi da lalle abin da gaskiya alheri ne ya kamata a yi shi amma ba za mu sa sai ya akwai wannan mai yawan rubuta wahayi manzon Allah manzon Allah manzon Allah ne Zaidu ya zo kawai rubuta wahayi shi makacin manzon Allah ne a zo a kira shi shi ne wannan aikin a kira suka kira Zaidu suka gaya masa ije so sannun ku manya yanzu abu ya da hannun ku ko za ku fara samu yi abin da annabi ya ce a yi ba to wallahi ku ɗora mun nauyin tara duwatsun garin nan ya fi sauƙi a kan ku sa yi wannan aikin na zaɓi ta ce a yi ba jagoranci na bayan Allah afuwan da ya kamata wani kai abubakar na magana kana magana kai yawai kai a'a ba ka suka wasu bayan Allah suka ce wallahi alheri ne amma allan da ya nuna mana alheri ne kai ma ya nuna maka ba tsanantawa ba dolantawa shi ke shi ya dare ya gaji shi ma kuma hakan ya dawo ta gaskiyan kwaleri ne ya kuke so ayi to shi ne ba aka yi lajina na rubutu har yadda an zo rubutawa in an zo rubuta a rubuta shi da wani kasa in ka san kalmomi sun shaɓa a rubuta da kure shawa saboda manzon Allah bu kure shi ne to da ana wajen rubutawan ma shi ma ikon Allah shi ma sai ya zama mujiza akwai waɗansu abubuwa na imla'i da suka zo saɓanin yadda aka saba imla'in da larabci sai aka rubuta zuwa haka ƙur'ani ya karɓi kayansa a haka yau in ka zo ka ce ba za ka yi wannan ba ka saba ka'idar rasmul usmani dole sai ka dawo kansa don shi wannan rasmul din da aka yi shi lokacin da na abubakar ne sai aka sai mai kamar aka mai da shi aka tara shi aka mai da shi kamar kayan tayi dole kowa da gwada kwakwalwansa har da aka aka dogara da shi a lokacin amma sai aka za ka'ida duk wanda zai kawo aya to sai ya kawo shaidu in bai kawo shaida ba ba za a karɓa ba wani zahabi ya kawo laƙar ja'a kun za ƙashin sura aka ce kana da shaida cewa wannan ƙur'ani ne ya ce a babu shi da suna wanda ya ji wannan ba in ba shi wajen manzon Allah da shi kenan ba za mu karɓa ba ba za mu karɓa ba sai ya ce amma ni manzon Allah ya taɓa tsayi da ni makamin shaida biyu ku yanzu da wannan manzon Allah sallallahu alaihi ya je kasuwa ya so ko doki wani abu ne ya so da kasuwa yana dawowa gida a wajen wani bai hude suna tafiya cewa mu je gida in da kuɗi a hanya sai bai hude ya samu aka taya abin da zai sai sai da manzon Allah ya taya sai ya ce manzon Allah to ko ka saya ko in sai a wani gurin sa ko in sai bayan mun gama cikin gina sai mu je gida in da ka ta ko in sai an gama cikin gida yanzu biya ko in jinya gida ita a mu ciniki ba a mu ciniki ba suna haka sai ga dai ko a huzai mutum yamani sai yake masa zai ce ina nan ina nan ni shaida ne ni shaida ne ina nan aka yi lalle an ce an yi ciniki magana da a shari'a ta mutum ɗaya baya zama shaida amma kai yau na mai da kai shaidan mutum biyu sai ka ce eh za ku yalle an yaka an yaka yanzu aka yi wannan ayoyi don wannan bayan manzon Allah mu koma wajen da da kisan bayan manzon Allah sallallahu ya gama da Bayhudi an ya shi da bi sai da wajen Hudayfa yake bawan Allah lokacin da yake da baka nan amma ga ka dawo da ka tsaya ka dawo sai ita haba ya rasulullahi kana ba mu labari daga Allah ma mun yadda sai labarin ga sa ba gaskiya mana ya rasulullahi kana wa labarin Allah ya ce mun yadda ma balle labarin kasuwa nan ya rasu ai ya tabbata gaskiya yana tsaya maka gaskiya ne ya rasulullahi ashe duk wannan Allah ya dinkiya wannan ayoyi da ba wancan ba da wannan ayoyi wata iya ba ta shaida shigar da su ba dan dai kasancewa mu'jizan Qur'ani wajen shigar da shi ma aka da aka tara aka gama kuma ya zama kayan tarihi yana zai zai na abubakar bayansa wajen sai da umaru bayansa wajen yarsa sai da hausa don ta aikatu a gidan manzo Allah ya aikatu da rubutu radiyallahu anha to sai aka zo aka ta futuhat zamanin Usman Qur'ani yayi yayi shiga garuruwa masu tarumin shiga garuruwa sai da aka samu sabanin qira'a sabanin qira'a sai aka ba sai Usman shawara ya kamata yayi Qur'ani guda ɗaya na gwamnati wanda za a dawo kansa kowa ya dawo kansa shi ne sai Umar ya sake mata lagna karkai na shi zai aka dace lokacin ma da razzudu aka sake lagna karkashin sa aka sake rubutawa kwafi shida ko bakwai aka raba manyan zai musulunci eh shi ne har yanzu yake yawo a duniyar musulunci za ga an sa da rasul usmani wato wannan rubutu shi tun zaman shi aka aka rubuta shi har yanzu shi aka masa a duniya shi yasa duk yanda yake nan dole haka za ka karɓe shi ne qur'ani malai suna cewa rahamatu ina yin zahin larabawa ne ta ku ya ce masa amma qur'ani yana da wa'in nasa guda takwas ya yi wa ta bika yin mali mauna wannan ramadun in zai ta kuyi ba za ka ba ba sai ka yi ta guje sannan a karɓi saboda wannan qur'ani ne haka akwai irinsa irinsa akwai saddalatu wani al'alizja ne a ƙa'idar larabawa alifja ja yake yi ba ya karɓan wasali ma amma sai ga wani alifja a cikin qur'ani shi an ja shi amma an masa haƙwara ɗaure shi in ka yi shi baki ba za a yadda ba kuma ka yi shi zago ka masa ya ka masa haƙwaran ka ɗaure shi faddaratu akwai wani wanda aka ce masa ulama mai gayya ulama'u ulama'u in za ta yi a rubutu larabawa al wato sai a sama alif baki siyasa nan za a gaba ulama'u amma akwai wani ulama'u cikin suratu suratu fatiri shi wannan ulama'u sai ga masa gayya an ja alif ja ne tsakanin wa'u da da minjaye sannan aka yi wa aka yi wa won aka sa alaza kan wau aka sa alif aka daure in ba kai ba za a karba ba wannan shi nan ulama'u wannan haka yake qur'ani ne akwai irin su da yawa irin wannan akwai wani wani alif in ba ka zaji ba ko tabi ba masa bai da komai yana tsaye ne kawai in ba ka zaji ba ka rage hasbin qur'ani kuma a ƙa'idar larabawa baya nan amma wannan na qur'ani don ka san mujin qur'ani la azbahannahu akwai alif tsakanin lamarin da zal a inna larabawa ba a sa shi in za a yi ta azbahannahu da larabci kan lamarin ɗayan za a yi wa haƙora a sa nan za a kan shi ɗaya jalɗin amma sai ga shi ƙur'ani ya kawo na da sai ya sa wani alif tsakanin wannan lamarin shi ma da haka aka yi tashin a can aka yi shi aka sa alif ɗin kuma komai ba a masa ko in magana ba ƙur'ani bai cika ba don ka san mujizan ƙur'ani kenan wallahi lallai ƙur'ani ƙur'ani littafin Allah ne sannan yanzu duk duniya ba littafin da za ka ɗaga ka same shi yadda yake daga saukan sai ba ƙur'ani ba duk littafin da kai shekara ɗari to sai ka samu saɓani a ce maka ɗaɓin waje kaza an sa kaza an yi kaza an ce kaza amma shi ƙur'ani duk inda ka je shi ne dai ƙur'anin manzon Allah da ya zo da shi ɗin nan dai gashi nan kuma yana ba da ilmomi ila mai kiyamati yanda na faɗa cewa wani ne ya zo kansa wani ƙur'ani na magana a kansa irin wannan ayoyin kama akwai wasu ayoyin da suke maganan hawa duniyan duniyan kumbu a holo shi ma irin wannan a zamani na zai da Allah alama a wuce wata ayan gamma ta ce yanzu ba za a iya gani a gaskata ba amma za a yi shiga ba walau fatana alayhim ba min samai da zallu ya juna la qaru inna ma sukiya tafsaruna da wata amana amana rufa'i ne ba gaskiya bane amma yanzu fa rufa'i da ake yi lokacin ya zo an gani qur'ani kenan lalle manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qur'ani littafin Allah ne kuma gaji har yanzu ana karanta shi baya isa wajen karantawa in ka zarge littafi kai sauka goma sai ka ja gunduwe kamar da qur'ani kullum kana karanta shi kaje sabo din Allah ne yake magana wanda bai da farko bai da karshen nan subhanahu wataala kwanakin baya wani alaran ba ya rasu a nan kasar jigawa shehu na Allah saka masa alheri ya tura ji a yi taziya da aka je ji aka samu wannan alaran man ya rubuta qur'ani da hannunsa kufi wato guda takwas da hannunsa ya guda takwas ba wani an mamakin ba na takwas din da ya rubuta ya yi sauka dubu da shi na takwas din da ya rubuta ya yi sakaransa sau dubu hudu da Allah kana ji akwai ta za a ga duk wanda ya sai mai Qur'ani ba wannan fa naka ce kenan sauran ko sau ne ya mai ta su kenan da haka mu dai mun gode wa Allah da haka Allah ne yake ga dama ya ba da imani amma manzon Allah manzon Allah ne Qur'ani littafin Allah ne mutunci addinin Allah sai dai wani abu ya sa a ki karba amma kowa ya tabbata gaskiya ne
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يعصم الله إلا وهم مشركون وما يعصم بالله yawancin su wanda kai je zuwa ga imani ya rasulullahi ba za su yi imanin ba sai dai su hada imanin da da shirku ba saboda in zo a labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik sai ce labbaik la sharika laka illa sharikan laka tamliku wai sai wani sharikinsa da wai haka dai suna cewa ma na ɗaga illa ko illa zurje wai suna bautawa dodanni ne don ba su isa bautawa Allah ba suna bautawa dodanni saboda samu samu kusanta da Allah to duk wannan dole ne a dawo kan a kai da Allah shi kadai subhanahu wataala irin wannan ayoyin ne makiya waliyai suke dauka suna yabawa in dariƙa wai cewa wasu ma suna bautawa shehunan su kenan a'a ai mutum kam ai ba za ka masa hukunci da abin da baka gani ba da Allah abin da ka ji ka gani shi ya kamata ka masa shaida da shi in an zo ba ta dariƙa dariƙa misali ta wata tijjaniya da Allah akwai asami shi tijjaniya ciki haka zuwa Allah ake cewa ko kuma ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ake cewa ake la ilaha illallah da Allah ina bautan wani a ciki kaji an kira sunan wani a ciki in zo maganar niyya wajen koyi da shehu tijjani ne koyi ba shi ne bauta ba a'a koyi daban don ai in kai musulmi ba ka yi kokon bin liman ba ba ka da jimma to an bauta liman kenan yaran jimma ya za ka ta ainihin bin liman sallan jimma allahu akbar da allah shi gina an bauta liman kenan ashe kenan neman dai kawai shafawa su wayannan sufawa kashin kaji ne sai ka ji ana ɗebo wani zuwan ganin da sai ka je wai ana bugun tijjaniya ne fa a najeriya sai a ɗauko maganar wani wani ɗan ƙato ne ko ɗan ina ne ya gaje maza ne ɗan anti ne ko ɗan wane ne wai a nan ɗaga jana Najeriya ba wai a sai a ɗauko maganar ɗan anti za a hujja ita a maganar shehu na wadaboci da Allah gaskiya ke nema da diga shehu na wadaboci dai Allah ya kasa masa alheri Allah ya kara masa lafiya ana maganar da yake tijjaniya ya zama hujja a cikinta ya zama hujja a cikinta ba wai da maganar da'awa ba in ana magana shehu tijjani radiyallahu anhu shehu tijjani da kansa yake ba da labarin cewa kar ku samu damuwa ɗariƙan nan tawa yau a shiga domin a shiga ba da ɗaya akwai wani mutum nawa yana zuwa wannan mutumin nawa duk inda musulunci ya kai sai ya kai ɗariƙan nan tawa can wajen aka yi ta fama wannan sun zamu yake da jarin ba kowa da zamanin koshi sun Muhammadu Ghali shi ma zamanin koshi a a ba shi yake bane ba shi bane yayi tsammanin dan almadi ya samu rufuti shi ma tsammanin koshi ne dan ya ga ya zo nan kasashen Amurka baka ga ya ba da riga ya je kasashen da ya ba da riga yake koshi ne kam shi ma ka ce ba shi bane Cewa Jibrima da kasan munan shi ma saboda aikin da yawa tariƙar yayi tsammanin koshi ne daga baya ya tsammanin ba shi bane malaminsa ne a kolori kasar wani gari a Nijar ya rubuta dan takarda haka ya kaiwa malam malam ai na ga alaman kai ne mai matsayin sawu faida da ya karba ya karanta sai ya tara majiransa yace Muhammadu Jibrima ya rubutu a kanmu Allah ya saka wa alheri haka ake son daman tsakanin muridi da shehu kullum muridi da yake tsammanin shehunsa wani matsayin da yake tsammanin don wannan zai fidde shi ya yi hidima wa wannan matsayin yace amma abin da ya faɗan ba namu bane yace wannan abin da ya faɗan ba namu bane amma me wajen ya kusa bayyana in ya bayyana ina muku wasiya da ku ƴaƴana da almajirai ku sallama masa ni da ido nan nawa na ga rubutun da shehu ya rubuta wa dan wannan malamin da ya je kaula ziyarar shehu na je garinsu jikansa ya ɗauko wannan kisar ya ɗauko takardar ya nuna min ga rubutun shi da azota wannan ɗan shi guni guni wani isulma ne ko abbashilum guni abbashilum shine malam shehu ibrahima ɗansa mai sunana shi ne ya samu isa kaulaha wajen shi ba jira bashi ya bayyana shi ya masa ya masa ijaza ya ba shi wani abin da baya fara irin wannan irin wannan zama kawai sai shaitan ya bayyana kowa tabbata shi ta haifar da radiyallahu anhu duniya da ba ta sallama masa yau ma neman shehu tijjani shi ake nema duk wanda yake neman jagoranci shehu zai yake nema radiyallahu anhu radiyallahu anhu to sai aka zama shehun nan shi ne ya koma duk mai neman shehu tijjani shehu zai yake nema ba haka bane mu kuma shehun mu na bauti sai shehu yake waje ka duk abun da ka faɗa ni na faɗa da Allah ya ga hujja a dariƙa ba to shi ne kana kame kame kana neman bayan can dariƙa ka ɗauko wani wani wani ɗan anti da Allah baka zalunci ɗan dariƙa ba ka zo ka ga shehu ka ga rayuwarsa ka yi hukunci dariƙa akan rayuwarsa Allah ya saka masa da alheri duk abin da ake faɗan nan wallahi sai ka ga cewa sai ka rana kanka kai saurayi kana jin ƙarfi amma shehu ya riga ga fitowa sallar asuba ga shekaru ya zo sallan azu wannan ya yi ya yi sallama sauyin dinsa ko waiwayawa baya yana jin canjinsa mu samari muna ta gandadi ce yana aikinsa sai ana ta fito ana koya maka zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin haka manzon Allah ya fito ɗakin wata iyalinsa zuwa masallaci bai kowa zai bara ta fito ya same ta tana zaune tana sai ta a'a tun da yana da kike ke wannan ashe zama bayan sallan asuba zuwa fitowa rana sunnan manzon Allah ne ka zo da ina koya maka a aikace ba a faɗa ke ba sunna sunan ake sunan sunan ba a baki bane a aikace za a koya maka a zahar a kira sallah sai ya fito a zahar inda in yi shekarun sannan inda yake duk abin da ake a masallaci yana ji ko ba lafiya ka zai ji abin da ake yi amma ko zai fito kuma ikon Allah daga bakan ma in ya fito ba shi yake jagorantar sallan ba sai ya zauna ce wani ya sallan wato a wurin haka ne ta hakowa zuwa masallaci sunan mun take wasa da sunan manzon Allah akwai maka wannan sannan sai ya zauna Allah ya taka mai kara masa lafiya nan zai zauna a waje yana yana gaisawa da baki a lokacin in ka samu shi in ba magana yake yi ba wallahi ɗayan biyu na bakinsa ko karatun ban ko satin fati wallahi ɗayan biyu na baki in ko dai karatun qur'ani ko satin fati ana koya maka cika lokacin zikirin Allah sannan ana ga zaman da ake yin ma zaman ibada ne shi yana tambaya karfe nawa yanzu uku ta yi uku yanzu ta yi wai ana koya haka manzon Allah ya ce in ka zo ka zauna a masallaci kana jiran sallah kamar kana sallah ne da haka shi wanda yake ba zaman kai ba yana jiran sallar la'asar ne da haka ya tambayar lokacin ta uku ta yi uku da rabi ta yi to a kira sallah mu yi sallah a yanzu zaman da aka yi nan tsakanin da la'asar an zauna yanzu ibadin jiran sallah ana cikin sallah ne kenan sannan ai lasa ne shiga gida Allah ya kara masa lafiya ka ja wani kwanan sa bayan nan an kira mangariba ba zai hana ita mangariba ba ya ita mangariba a yi mangariba ya zauna a yi wajima da shi da Allah wanda ya ce ana wasa da sallah ta yi ka in ya gaishe ya ga bai karya ba in yake askarin da aka koyar na lazimi da yi wannan ba a yi in ya gaishe bai karya ta wannan maganan ba ya yi an yi wajima da shi ai sallin isha'i da shi ai ka tu iya biyu da shi kullum ba wannan ba ba wai okay je mun ba wannan fa rayuwar kullum ki don akwai haka ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan duk da wannan ayoyin da ya gani ga kuma kana kawo waɗansu irin alai in dai ba da maka a nema tijaniyan abun birgi bane in dai ga yake aka sanar a fili Allah ya saka musu da alheri Allah ya kare dawo mutanen su Allah ya kare taimakon su Allah ya kare musu da nasara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da ake ɗaya ba ake makawa su jani wallahi ƙarya ne gashi na a fili ta ga shirya ka ɗauko shirya da kansa yana cewa la ta'anu makrin la'i kai ku amincewa maka kai yadda ka kankance ya shi wannan muka yi magana shi ma jalla anu yana cewa muridi mai kokari ya kamata kullum ya raka hamsin nafila a kullum da duk wannan ba kawai tana a jawo kai ka zama na Allah bane shin zai yake cewa aƙalla muridinsa aƙallan Allah a kullun ya izu biyu na Qur'ani don zai zama a wata ya san kai wata ya san ya san kan Qur'ani shin yana magana akan wannan yace wannan matakin farko kenan abin da ake so ka wuce nan in zo samu ne ka zama kana subu'i ka ci ka sauka in ba subu'i ba ya zama in in in ka in kana da himman da yi wannan ka raba qur'anin kashi uku sulusi kullum kwana uku ka sauka har ma ya baka radiyallahu anhu yadda zai baka karatun subu'in Allah ya saka masa alheri yadda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su san ba ijiji ba juzi'i ba subuni ba nusufi da haka da surori suke yin karatun Qur'ani yace ran farko in za su karatun Qur'ani Fatiha ba za ta lissafi sai su zuwa uku suratul baqarati suratul nisa ali imran suratul nisa to su sauka nan in gari ya waye sai su sake yin adadin sura uku irin na biya su ƙara sura biyu za su yi sura biyar yau kenan to in gina sura biyar da ka ƙarin su taurasi kenan daga nan kara na uku sai ya ce nan ko sai a kara biyu akan biyar din jiya sai a yi bakwai kenan rana na hudu sai a yi tara wato an yi an yi bakwai jiya an kara biyu a yi tara kenan rana na biyar sai a yi tara jiya kara biyu sha ɗaya kenan rana na shida sai a yi sha ɗaya jiya kara biyu sha uku kenan yace in ka ɗauko wannan zuwa sha uku za ka kawo so su kenan ka zo isa duwalin fassal daga nan da yawa ran bakwai sai ka ɗauka da ƙafa kai nashi to in wannan ya samu in kuma ana son wanda ya yi wannan shi kuma sai ka ɗauka in ka ɗauko daga bakara sai ka kala ƙajja ko in ka ɗashi yunus sai ka kwana wanda zai na jahadu fina in ka ɗashi rumi sai nashi saboda haka abun ba da wasa suke yin sa Allah ta kawo da alheri saboda haka muna challenging duk wanda yake sukan ɗariƙar tijjaniya da wani abu da Allah ba ya ɗero na maganganun social media ko na wani su ɗan anti ko su ɗan wane ba a ya kawo mana zaɓen shehunan mu namu shehunan namu wanda kowa zai shehunan mu ne a gani kowane shehu bukan da yin tijjaniya a ƙasar nan sai ka samu makaranta da zariya a gidansa zariyan nan masallaci kenan za a yi sallah a wajen sannan kuma a makaranta kuma a yi karatu to da Allah in dai za a yi karatu a zo kuma a keta hurumin shari'a ina amfanin karatu ashe ana karatu da ake yi shari'a ko ashe kenan kullum haka suke tafiya sai dai mai neman fada damun kullum wajen wajen danja yake nema Allah ya kiyaye kuma alhamdulillah duk masu wannan da'awa da'awan dariƙar an yanke nanjin nasu har yanzu za ta kawo duk wanda ya gare shi dan dariƙa ne amma ya ce sallah ba dole ba kuma ko ko haramun ba haram ba halal ya kawo mana shirin akan wannan duk wanda yake da shi ita dariƙa izini ne ba ka zama ɗan dariƙa sai da izini da farko ka zama muridi daga muridi ka samu ka ci gaba ka zama mukaddimi mai ba da dariƙa daga nan ka ci gaba ka wuce dariƙa mukaddimi ba da dariƙa mukaddimi mai kaddamar da mukaddimi nan akwai inda ake cewa a muƙayyad a ce an yadda kaddamar da mutum a shara ce an yadda ka kaddamar da mutum hamsin to insha Allah in ka kaddamar da mutum hamsin izini ya gare in ka ƙara na hamsin da bai samu ba don izinin ka na hamsin ne kawai don ka san ɗari a kan izina ke tafiya sai ce wannan muƙayyad akwai wannan take je duk wanda daga na kaddama da shi ka samu talaki kenan to daga nan aka wuce wuce zama kalimar zai rijjani a ce wannan an saki hannunsa duk abin da yake na shehu tijjani ne an sa hannunsa a kai to dole kenan tabiyyar da izini ake tafiya da ka inda wani kayan dariƙa ne ka kawo ta da'awa masu kawo da'awa ko sallah ba dole ba ko ba ta da abu a ko kuma ba halal ba haram sai ka tambaye shi kai kuma waye koya maka wannan cikin shehunan babu babu ai ma mun namu ala gasiyatin yanzu zamu kanta nan gaba ala gasiyatin muke alhamdulillah sauran akwai akwai shadahat a wasu ɗaribu amma da jaya wancan wannan ba shehu jami na cewa akwai wani muridinsa shehu jami a zamaninsa ba ta an kama suna ba in ya je gonan ayabansa ya ga wani nonon a mai kyau sai da kai kai wannan shehu na zai so sai ya jefa kawai sai ya ga abu ya faɗi gabansa murin shehun ne tsakanin ta zan kwana uku da shehu garin sa kai garin shehu ta zan kwana uku ne amma in ya gona ayabansa ya ga wani nonon mai kyau kai wannan shehu zai so shi kawai sai daga shehu gashi kawai sai a faɗi gaban shi tip a gaban shehu shehu ya gashi a gabansa in zai zo ziyara kawai sai ya ji shehu tijjani ko zai gaji gaban shehu kwa tafiya kwa ya yi ɗanyin sa kai gaban shehu tijjani shehu ya ce kai kaga in za ka biyo hanya ka sha wahala yadda kowa ya kashe mazuwa ziyara na ka zo in ba za ka iya zama na yashi ziyara ta ka yi shehu tijjani ba ya ce in za ka sha wahala yadda kowa ya ke shan wahala ya biyo hanya zuwa ziyara ka zo amma in za ka iya wannan ɗanyin in dai sai ka yi ka zo na yashi ziyara ba na son zuwan naka ka ji manya su ba da wasan suke abun ba ba wannan ake dubawa ba yace ai irin wannan kawai mace mai haila ne mazaji suna haila ne ana da kaza namiji ka zana kana kana kana halin mata masu haila ka ai ka zama namiji ba halin mata masu haila ba fara duwa inda an wuce su suna cewa matsayin shi odin jami'i yana kan matsayin fastakin kamar mutane na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a danga tsaye kan hanya na dare shi ne mujiza yanzu na mazan Allah to shi ne karama na shi tijjani a yan kai dan tijjani kana kan hanyar Allah daidai kana yin sunnan mazan Allah daidai kana yin sunnan daidai wannan shi ne karama yanzu karar abun duniya duk abin da kake yin nan fa duk abin da kake yin duniyar nan wa'annan zikirin da ake sa na shekawo su to zai rage maka hankali kai wajen Allah subhanahu wataala saboda haka mu mun gode wa Allah saboda haka duk wanda yake shugaban tijjaniya dai ya san ƙarya ake mata ayyukan muhammadiyya ce ita a fili komai nata yake duk abin da zai tambaya ka san ka je duk malaman ka gani sai an kawo ka Allah ya ce annabi ya ce akai Allah ya saka masa da alheri
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أم أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمن أن تنكشف عذاب الله أنا زبدهم لا يشعرون su kan mutanen makkan nan da ake suke su imani su suna kin nan wai sun amince ne cewa shi kenan ne wata azaba ba za ta iya zuwa musu bane an daga min azabin layi daga azabin Allah ta da motar ko kuma a kiyama ma ta tsaya ba su shirya ba kawai kiyama ta tsaya to fa nan ana maka wa'azi kai bijin Qur'ani kenan fa kullun ka zama cikin shiri kullun ka zama cikin shiri kullun ka zama cikin shirin da don wanda ubangijinka kullun ka gyara kayanka ka tabbata yanzu nan Allah na iya daukan ka yanzu nan minti daya ai abin da ake kira mutuwa ba numfashi ya fito da kai shine mutuwa in numfashi ya fito bai kowa ba shikenan shine mutuwa kuma Allah ya maka wa'azi da bacci in mutum gana mace ka wannan wuce ne wannan dan numfashin da yake tsakanin mai zama shi ne kai tsakaninsa in Allah ya daga shi kenan ya wuce kenan ya tafi lahira kenan to kai wasan ka kiyamu laili ka gyara kayanka ka san cewa ba Allah na iya yanzu nan ya zama duniya ma gaba daya wa wuta wata wata wata wata wata wata wata wata ba tare sun shiga ko sun sani ba قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ألا بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أتوب إلى الله على سيدنا ومتبعني وسبحان الله ما أنا مشركين قل هذه سبيلي أتوب إلى الله يا رسول الله كجا مسو كجا مسو أبنك هذه سبيلي أتوب إلى الله wannan fa ita ce hanya ta wannan yake kira zuwa ga Allah a kanta hanya ta din nan ita ce hanya zuwa ga Allah subhanahu wataala hanyar manzon Allah kenan abin da yake kira akan kenan shine ansa wannan kiran shine ansa an ansa kiran Allah kenan aya ta bani kuma duk wanda ya biyo ni ma kan wannan hanyar yake wa subhanallah ala basiratin ana wani ta bani kuma ala basiratin ba ta na kayan bane a'a ala basiratin an san wato a faɗaki ake da za kan hanyar nan a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kam ai ne neman Allah ma Allah ya ce ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani suke cewa wai masu bautawa annabi isa alaihi salam ai abinda Allah ya ba annabi Muhammadu wane abinda Allah ya ba annabi Isa amma shi kansa Muhammadu kullum daɗin da yake yi an ce Abdullahi ashe wani ta zama balle kenan inda yanzu Allah ta sanar su babban sarki bawan Allah ashe wani ta zama balle kenan shi da Allah yake masa wanda ya kama hannunka ma ya maka mubaya'a ya kama hannuna hannuna kan hannunsa innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim annabi Muhammad amma ko duk da haka ya fi jin daɗi a jikin Abdullahi ke dama malamai suka cewa a Qur'ani gaba ɗaya ba wanda Allah ya kira shi Abdullahi in ba annabi Muhammad ba aya ce da abdana ibadana amma abdullahi sai annabi muhammad annabi isa da ya kira kansa ya ce inni abdullahi Allah ne ya kai fada amma yi wannan Allah Allah ne ya kai fada wa innahu lamma qama abdullahi annabi muhammad kenan sanan ko duk inda za a girmama shi wannan abdu ake kawowa subhanallazi asra bi abdihi da aka yi miraji isa da aka yi miraji na haka Allah ya ce wa awe ila abdihi saye ba sunan da manzon Allah ya gari kamar abdu ashe in dai manzon Allah ya zama abdu ganin sa zan balle kenan sallallahu alaihi wasallam ala ga dukkan ana wai ta bai kuma duk wanda ya ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya je hanya take annabi Allah ya nawo kaga godo ya bai so lailu haka na hayya la yuzana illa hali kuma kullum haka yake cewa yake cewa komin lalacewan duniya akwai su mutane nawo suna nan kan hanya na don zargin mai zargi ba zai sa su ba hanyar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ka dube shi wannan mun nan ka dube su kasancewa su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da ishara zuwa da irin tafiyan su ala basirin an wata bani sun san inda suke wanda yake sukan su ne bai san inda suke ba sukan su shi kuma inda yake sukan su san inda yake shi ka san idan kai tafiya misali ka san da tafiyan gari ka je ka tafiya misali mil ɗari ka san wanda ya cikin kawo shi ko ka san inda yake shi ya san da kake wanda ya hamsin a kan hanyar kai ka yi ɗari ka san ka san inda yake ko ka san inda ya hamsin suke a baya kawo wajen amma shi sai da kake an bai kawo kuma balle sai don da su suna can gaba ne shi yasa shi wanda yake cewa masu cewa mun bata a a ba mun bata bane mun bace musu yi masu da mun bata a'a ba mun bata bane mun bace musu mun yi nisa a hanyar mun da bine da ba ta iya hango mun bace musu to mutumin da talatin wa talatin ma ya gagare shi talatin wa talatin ma ya gagare shi ya wai kai yake tarbi wai bid'a ne da haka ana sallama ya tashi ya sallaci yana haka yana sauri malai suka ce ya abun kunya bai san abun kunya bane da Allah in an mita masallaci aka je kasuwa kan me aka je an je nema ko da Allah wa yake bayar wajen neman wa aka bada masallacin kuma wani a sauya ta nema ne a sauya ta nema amma kuma ba zai bayar ne ba ya yi abun kunya bai sani ba amma da Allah a ce wanda gudgunin Allah ya waye sai ya ita tsari ɗari biyu talatin talatin manzon Allah ɗari biyu da sittin da biyu ya yi alaƙa duk wannan dolensa amma da Allah wancan wanda ya kada yin zarasun wa sarasunan nan wai ya ce wannan ne ba yake ba kan daidai inda ba son kai ba da son zuciya annabi sallallahu ya ce masallaci inna ma bunyat lizikri was sala an gina masallaci don zikiri da sallah da Allah da wanda ya sallah ya fita bai tsaya ya zikiri ba da wanda ya tsaya ya zikiri wa ya fita sunnan manzon Allah kam bari mu maimaita manzon Allah ce masallaci mun gina ya don zikiri da sallah da wanda ya sallah da bai zikiri ba da wanda bayan sallah ya zikiri wa ya fita sunnan manzon Allah cikin su a'a to sannan sai shi ne zikirin da to shi ne kika so ne ba na kan sunna bin son zuciya da son da son kai Allah ya kiyaye mu wallahi ala basirin ana mai tabani akan daidai muke tafiya kuma ala basiratin da duk wanda ya wanzu asalan ana tafiya akan daidai ne Allah ce manzon Allah ya gawa duniya a ji wannan ko alhamdulillah shehunan mu da suke kan hanyar manzon Allah zaka samu da haka kuma Allah ya saka masa alheri shehu radiyallahu anhu in ka dubi tarihinsa radiyallahu anhu da ya tashi daga kaulaha zai kaure a lokacin ya rufi gabas ne yake shi kam ya haɗa wajen manzon Allah ke sai da sai da tsaya ya da zai je ya saka wata gona mai gonan ya ce masa shori na zuwa ya ce to idan ya ta mun yawa da idan ka mika na yi hijira ke da wajen mazan Allah ya da na yi gaba gan sai da karfi na ya kare mai gonan ya ce to wannan gonan tawa ne in na raba ji na baka yi fa ka zauna a nan ya ce to shi kenan ya yadda sai ya kira wajen Madina da mutum yake nema ko to ga ta zo ta zo kusa sai yake ya samu madinar sa nan ko abun mamaki abinda manzo Allah ya fara shatawa da ya je Madina masallaci sai ba da lamu farko abu da ya fara shatawa wannan filin masallaci don dai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ka samu tafiyan har ma yake faɗa yake cewa ni iya da manzon Allah na gabana إذا سأل خير الناس صرت وراه فإن هذا ينفون في البعيد in ya zira manzon Allah ne gaba da inda yake takawa nake takawa in manzon Allah ya saka nan da ta kare wajen ta fara zo kenan ba a zaki ba ai ya yi wajen ta kitabu sunna kitabu sunna ko da ji wajen wajen ta kitabu kitabu kitabu kitabu kitabu sunna kitabu sunna ba a baki ba a gani a aikace a ga aikace abubuwa da yawa wanda muke kai ba sai an je maka sunna ba ne sai ka shiga makaranta sai ai ajin sunnan manzon Allah ne misali zaman lazumin safe an baka ne kai lazumin safe a sai ka sai ai in je ga sunna ba za a zaman zikiri bayan sallah asuba zuwa fitowar rana haka lazumin yamma haka wajiba sai raya tsakanin magariba da isha'i kai da Allah Ibn Abbas yana cewa ba na sanin an idan da sallah a masallacin manzon Allah sai na ji an ɗaga murya da zikiri dan nake gane cewa ne sallah a masallacin manzon Allah da Allah ya zuga masallacin da suke jawo su da sunna da masallacin da na yin dariƙa ina ne bayan sallah ake ɗaga da zikiri a kenan sunna take kenan sunna inda Abbas ya ce a dare yana ajin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ala umma ya tabayi wa subhanallah lallai rake ya tabbata ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wa mana mushrikina a ko kuta manzon Allah yana cewa wa mana mushrike ko kuta ba na cikin masu tsada wa Allah wani sa subhanahu wataala Allah shi kadai ne ubangiji na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ubangijinsa alhamdulillah faida sunanta kenan faida ma'anan faida faida in Allah ya luga in an kuma larabci luga wato faidan ambaliya idan ruwa ya zo waje ya cika inda aka zai ambaliya ya gina inda ba inda ba inda ba ta ruwa ya ambaliya to shine imani yanzu ya yi ambaliya imani ne ya cika ya batse ya yi ambaliya wanda ma ba a tsammanin zai samu ba ya samu sai bayan muka wada kwanakin baya ko ya je ya mai gari ta mai ya yi wa'azi mutum mutum na dukan mutum sama da dubu hudu suka karbi kalmar shahada a wannan zaman nasa zara ba fa'ida ba kenan imani ya je inda ba a tsammanin sa wani nesa ya samu to kuma shehu Allah ta kawo da alheri yace duk inda ka gani abubuwan nan inuwan wani abu ne a boye wannan abubuwa na za su ke bayyana nan da irin abubuwa na ban mamakin nan wani abu ne a gari wani abu ne a boye inuwan da ke wannan inuwan wancan din ne shehu bayan zai ce zama ya tsarko wajen ko gaurin makaddare sai yace ni zamanin ba ba ba ba ba kunci zamanin yawa ne bisa sake shehu yace to yanzu da zamanin da shehu ya zo sai ga haka Allah ya mai da zamanin wani zai zama kaman jariri shi zama kaman jariri ne tsakanin uwa da uba in yi kuka uba ya ce me ya dame ka in yi kuka wanda me kake so in kuma in yi kuka uba ya ce me ya dame ka in yi kuka wanda me ya dame ka wato ga manzo Allah ga shi tijjani kenan shi yana shi shi kadimin su ne shi kadimin shi kadimin manzo Allah ne su zai kula da shi za ga abubuwan komai ya canja rayuwar ta canja faidar ta ko ina bayan ta cika imanin ta tun ba ne ta gani inuwan cika imanin ta yi akwai ina jirgin sama su abubuwan lamu duka ai faidar ce ta kai nan da ke yake cewa a gari kan a samu mai mota a gari da gida ake samu amma yanzu motocin zai ko ina da sarki mai yanka a ƙasa ɗaya ɗaya ake samun su yanzu zai ko ina ko ina da mulin ta shiga da mota take da a tasha ake zama ana jiran mota amma yanzu tashan mota ma faida ta je motoci suke jiran fashin da tasha wadda ga faida wani abu ne da yake gudana a zahiri da daɗin to na zahirin yana zama kamar inuwan na baɗin ne amma da asayinsu cikin imani ne imani ya tumba da ya kai inda ya kai wataran na raka shehu namu aikin hajji alhamdulillah a lokacin imam hassan allah ya kara masa da rama yana raye shi ma ya zo ya zo aikin hajjin sai muka je da shehu masaukinsa za su gaisa da shehu ni kuma na raka shehu da muka je suna hira ina ji to yake cewa shehu na shehu namu yake ta wata na zo nan kasar na shiga mota daga madina zan tafi makka da yake mutan kasuwa na shiga sai irin mutanen sannan ta yi goyi bayan na shiga sai ya tambaya dan uwa daga ina sai yake daga Senegal yace ka san malamin Senegal din nan Shehu Ibrahim ka san yace ai wannan shine shehu na malami na kenan yace kai amma wannan shehun naka yayi wa aiki wa musulunci a duniya wannan shehun naka yayi addinin musulunci aiki a duniya ya isa malamin nunawa a duniya ya isa shehun nunawa a duniya ya gyara da yawa ya mai da suna Allah ya gyara da yawa sun musulunta a hannunsa kai wannan shehun naka yayi wa addinin musulunci aiki sai dai kash ya zurfafa wajen soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shi da laifin laifin kenan shi da laifin ko shi da da laifin ai ya ce san manzon Allah laifi na da laifin da Allah san manzon Allah laifi ne ana zuwa ba wai duk san da zaka masa kam zaka iya masa san da Allah yake masa ne a yi yi duk son da gaza baka masa yadda ake masa wanda ka samu kai kai ba a zuwa fara wannan wajen soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kace masa dan baka ce masa dan Allah ko Allah ko wanda ya Allah ba duk abin da ka faɗa akan manzon Allah daga kai shi ma inda yake da kauce da shi sallallahu alaihi wasallam amma ya kaga hatta makiya sun shaida shi ya musunci aiki kenan hatta makiya cewa to farkon kenan radiyallahu anhu Allah ya Allah Allah ya kara mana soyayyen shehu Allah ya kara san mu san mu sai mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am a yi rauni fitan jini ba a kada inda ba jinin haila ko jinin biki ba ne fitan jini baya karya azumi in dai ba jinin haila ne ko jinin biki ba abinda zai tsakanin su wannan tsakanin su in akwai wanda zai in akwai wanda zai ci wani a cikin su da nemi gafara sai ya yi mata in ba ka ba Allah zai yi masa kadin sai ya biya to dama ita shi Allah ya raba wato idan idda ko ta kaba wa yadda Allah ya raba shi ne ita mai ciki aihuwa shi ne ƙarewa iddanta ko misali a ce tana da ciki yau mai gidanta ya rasu gobe ta shi kenan ta gama ta kabar ta ita to wannan zai zama shi ne ta yi dalilin a fitan cikin da wannan sai an kuma wajen su shehu sai mu ji menene hukuncin ta ita kuma na na in dai daga zuwa ta da sallan shi kenan dan da biyan da ya tsaka ya zuwa masallaci ba zai hana taimamansa ta yi ba yana cikin aikin sallah ne har ya zo masallacin amma in ya san zai zo ya jira liman a masallaci to ya yi duk abin taimaman nasa a hannu in ya zo ya gada ta sallah sai ya taimama sai ya bi sallah wannan shi ya fi amincewa na'am Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya saka shi mu da alheri ma wata yau kun ji Allah ya taimake su mai ga wasu jika Allah na maganin su albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu mu Allah ya saka mu da alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kaja mana kwanansa Allah ya kara masa yanzu nasa da karfin jiki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin da muke jika Allah ya karba mana gashi da yau dai an yi rabi kenan muna fata Allah ya karba mana Allah ya sa cikin wannan za a yanta a musu gafara a cikin su a wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lahiya mu Allah ya wasu lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya bukatun mu na alheri duka Allah ya biya mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye ya kiyaye imanin ya kara mana san manzon Allah san musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fati ya sadu fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناسي الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الدين من دار الدين سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم